a ba su dukiya suna so su taimaki addini amma damuwarsu shine mun ba wane ya cinye mun ba wane ya cinye har yanzu mun gane aikin banza ne saboda haka ba za mu dauka mu bayar ba to alhamdulillah zuwan shugaba abdullahi balalau jama'a da suka ga irin yadda yake da kokari wajen rike amana al'umma wannan ya sa bayan Allah da dama suna bada gudunmu bari in baka misali wazin ka samu ka shirya zamu yi a Kano sai aka kai hari na Boko Haram a Kano sai muka ga bai kamata ana wannan rigimar ko mu kai wazin kasa ba abin da ya kamata mu daga wa'azin mu je mu musu jaje bisa wannan muka je muka yi musu jaje a wannan jaje da muka yi akwai bawan Allah Alhaji Tahir Oyal sai mutanen Kano suka ce mana ya kama masaukai da yawa da za a saukar da jama'a yayi shirye-shiryen abinci gashi an daga da Allah ya ji a masa godiya muna zuwa muka je muka yi masa godiya ana gama yi masa godiya muka ce ko mun ji mutanen mu suna so su yi studio na Manara TV a nan Kano ka ce zaka ba su gudunmuwa domin wannan aiki muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi buɗe bakin sai ce to ai Manara TV ta gyara gidajen saboda matan mu sun gane addini yara sun gane addini makwabta ko ina ana gane addini dole ne mu taimaka abin da zai baka mamaki nan take abin da ya dauka alkawari ya bada gudunmuwa Manara TV naira miliyan 30 a wannan halin da ake ciki ake cewa kasa babu kuɗi dan kasuwa ne ba roƙansa muka yi ba ba mun je neman taimako ba ne ba mu ce ba mu kwandala ba amma gamsuwa da abin da ake cewa ga naira miliyan talatin ya bada muna wannan maganar shi ranar asabar ya ce ranar talata za a turo kuɗin ran talata muka ga alat kuɗin ya shiga cikin account ɗin manara development project na wannan aikace aikace da ake muka yi masa godiya kuma wannan kuɗi da ya bayar abin da ya bayar domin a yi da shi muka tabbatar an yi sannan muka kira shi ya ga abin da ya bada domin a yi amfani da wannan kuɗin a yi an yi amfani da shi saboda haka akwai bayan Allah da dama da suke bada gudunmuwa shi yasa zaka ga waɗannan aikace aikace da na ambata da miliyoyi da dama suke suke ainihin bukata kuma gashi suna ta gudana har yau Allah madaukin sarki bai tsere su ba yanzu ma muna kokarin ya za mu bude wani gidan talabijin na turanci ne domin wannan tana yadawa da Hausa to kuma mu samu na turanci wanda zai yada ya kuma irin gaba daya yadda bature a America da Ingila da ko ina zai ga karantarwa ta wannan kungiya ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yaransa wasu da ke kudancin Najeriya ba su jin Hausa za su iya ganin wannan karantarwa da wannan yaran shi yasa yanzu kana kallon Manara Radio Manara TV bayan wa'azi abinda kake kallo a sikirin din kasan sikirin din akwai layi biyu na rubutu ɗaya layi na farko labaran abin da ke faruwa a duniya ne da Najeriya da Hausa ɗaya layin kuma labarai ne na abin da ke faruwa da turanci tun yanzu fara introducing din labarai da turanci amma muna son Allah madaukin sarki ya ba mu iko mu ainihin bude tasha mai zaman kanta so bayan wannan taimako da ya bayar da muka ga taimakon ya shigo kuma mun rubuta masa takarda ta godiya ko muka ɗebi maluma muka je muka same shi muka kuma yi godiya ran da za mu kaddamar da manara tv mun faɗi mutanen da suka bada gudunmuwa lokacin da za a yi manara tv a cikin mutanen da muka faɗa muka ce akwai wani bawan allah shi ma ya bada gudunmuwa mun kira shi muka ce za mu sanar da sunanka da gudunmuwar da ka ɗauka ka bada ya ce yana roƙo allah kar mu faɗi sunan shi a matsayinsa na jami'in na jami'in tsaro a dai ce wani bawan Allah shi yasa da muka zo kansa muka ce wani bawan Allah ya bada gudunmu ba zan manta ba dan tata ya aiko mana da gudunmu naira miliyan goma sha biyar eh da yake shi jami'in tsaro ne jami'i na gwamnati kuma ya bada gudunmuwa sunansa ma bai da a ambata ba to ashe kaga abin da ya bada din aula ya zama shine abin da ba ambata ba amma dai yayi ya bada gudunmuwa na wannan ita ce hudda da ta taba faruwa tsakaninmu da ofishin national security advisor so da kwamiti ta zo da aka kafa kwamiti ta bi dukkan kwandala da ta fita daga account din a cikin shekara hudu daga office din zuwa kowane account su wa'in account su suka bi kuma cikin suka ga account din manara development project suka kuma sanar da mu ga account din an gani na kungiya kuma ga kwamiti da abin nan shugaban kasa ya ya kafa me muke gani muka ce ku sa shi a ciki kuma ku buga ku kira mu mu zo mu muku bayani wannan shi zai sa kowane ne ma in kuka neme shi za a ce to lalle ba wanda ake cire hula a a Najeriya ga wani kamfani mallaka izala ma an taba neman su saboda haka wannan abu ne mai kyau da bai da matsala kuma sun neme mu ni da kaina naje ba lauya muka tura ba saboda ba wani abu ne na rufa rufa ba ko na ciwa-ciwa ko wani abu mai kama da haka ni da kaina na dauki fayil da takarduna da waye-waye na hada na je na samu gaban kwamiti kuma kwamiti ne na kwararru na manya-manyan lauyoyi kwararru da manya-manyan masana harkar kuɗi da kirdiga kwararru da ma wasu retired generals na soja ƙwararru wanda duk abin da ka zo da shi in ka zo da sanin lissafi ne akwai inda suka fi ka aure in sanin dokokin ƙasa ne wasu san san ne auren da baka isa ka zare musu ido ba in kai rikici ka zo da shi dan dauki ba daɗi akwai da tare janar a nan gurin wasu ƙwarya ƙwaryan su janar da burutai haka nan su da aure ka ga da jak- ka zo musu- ka zo musu da wayo ko dabara ba abin da zai iya fitar da kai sai gaskiyar ka ce kawai da kaɗai za ta iya fitar da kai so mun je abinda suke so su fara sani na farko shi kamfanin ma da gaske akwai shi ko yana cikin kamfanonin na bogi na ciwa-ciwa da ake magana akan su mun ba su certificate of incorporation na kamfani mun ba su articles of directors mun ba su memorandum association sun tabbatar da kamfani ne da an yi rijistar sa ta hanyar da ta dace sun tambaye mu aikace aikacen da ke kamfani yake yi mun bayyana musu ko mun ba su dukkan documents da takardu nau'in na aikace aikace da kamfani yake yi. sun tambaye mu sun ga an fidda kuɗi daga ofishin national security advisor ya shiga ofis ɗinmu kwangilar me muka yi irin tambayar da kai muka ce ba kwangilar da muka yi gudunmuwa ce taɓa bamu saboda aikin kafa manara tv da muka yi suka ce me yasa kuka je wajen shi neman gudunmuwa muka ɗauko musu labarin su suka fara neman mu ga inda suka neme mu a kaduna ga zaman da muka yi da su ga jawaban da muka yi suka ji daɗi suka ƙara neman mu bayan sun neme mu suka ga aikin da muke yi suka ce "Eh, lalle mun cika sharuɗan da za a iya taimaka mana a ƙarƙashin wannan tsari da suke da shi na taimaka ƙungiyoyin addini da kafafen watsa labarai masu zaman kansu domin faɗakar da al'umma da wayar da kansu saboda haka suka bamu gudunmuwa kuma suka bamu ta wannan abin account me shaidar mu cewa ba kuɗin makamai aka ɗauka aka bamu ba mun ɗauko littafin program ɗin daga shafi na sha hudu har zuwa shafi na sha biyar wanda a ƙarƙashin wannan program suka ce za su bamu gudunmuwa kuma a cikin littafin ga yanan karara an bayyana cewa a haɗa kai da ƙungiyoyin addini masu zaman kansu da private media a taimake su a ƙarfa su domin su creating awareness su da kansu suka ce babu wani gidan talabijin ko gidan rediyo a najeriya da ya fito karara ya yaƙi wannan mummunan aƙida da ake da ita kamar gidan rediyo mu na manara abu na gidan talabijin namu na manara tv a lokacin ma ba mu buɗe gidan rediyo ba su da kansu sun ba da shaidar wannan sun gani a cikin gidajen su da wuraren su da irin gudunmuwar da aka ba muka ce to bisa wannan ne suka ce za su ba mu gudunmuwa kuma suka ɗauki gudunmuwa suka ainihin wato bamu ga program din da a ƙarƙashin suka bamu wannan gudunmuwa da suka ainihin wato bamu me ya shaida mu cewa lalle neman taimako ne muka yi ba kwangila aka bamu ba ina takaddar da muka rubuto ta neman taimakon muna da kwafi tunda duk abin da muka yi hudda da kowa dole a ilmance ake yin abun ana dokumentin mun ba su takarda sun gani da abin da muka nema har ma da takardar godiya da suka ainihin wato bayar manara tv an yi ta da gaske da aka ce an ba mu gudunmuwar abin da aka ba mu gudunmuwar kashewa muka yi ko da aka ba mu gudunmuwar abin da muka ce za mu yi da shi shi muka yi gaba ɗaya wurin sama da rabin kwamitin masu kace sun ma suna ma da manara tv a gidansu suna kallon programs da ake yi sai dai a mana addu'a da fatan alkhairi suka ce da a ce sauran kungiyoyi suna yin irin abin da kuke yi da yanzu ba a ma san iya ci gaban da al'ummar najeriya ta ainihin wato samu ba sannan programs da muke a gidan talabijin din duka muka kawo musu domin su tabbatar da cewa babu wani abu da zai cutar da al'ummar najeriya ko ya cutar da gwamnatin najeriya ko a dakon wata aƙida mummuna a shigo da ita kuma ba muna karban umarni daga wasu kasashe bane kamar yadda wasu kungiyoyin addini suke yi ga su a cikin ƙasa amma ba su yarda da shugabannin ƙasar ba sai daga wasu kasashe suke karɓo umarnin su suka tabbatar da cewa dai komai da muka bi mun yi shi bisa ƙa'ida da ainihin wato ainihin ya, ya, ya kamata saboda haka duka wa'annan documents mun ɗauka mun mun ba su kuma suka yi mana fatan alkhairi suka ce su kaɗai suka ba mu gudunmawa muka ce mutane da yawa me ya shaida mu muka ce account ɗin kuɗaɗe da yawa ne suka shiga ciki kowa ya ba da sadaka sa ni ma mu ma mun ba da tamu kanmu muka fara ɗorawa haraji shugaba bala ya ɗorawa kansa harajin kaza zai bayar a duk wata na ɗorawa kaina kaza zan bada duk wata duk memban mu na esco a mataki na ƙasa duka kowa ga abin da zai bayar na jiha ga abin da za su bayar haraji muke ɗorawa kanmu muke tarawa ina shaida muka ɗauko statement of account ɗinmu tun daga ran da aka buɗe account ɗin Manara Development Project tun daga farkonsa har ran da muka je gaban kwamiti kwandala da ta shigo kwandala da ta fita me aka yi da ita kai hatta caji da banki ya taɓa yi akan wannan account ɗin duk yana daga cikin abin da muka nuna saboda wani abu ne muna ma iya buga shi a jarida kowa ya gani ba wani abu ne na Sirri.
da yake eh ko sirri ko wani abu mai kama da haka ba duka suka gani ai idan baka manta ba wannan layya da aka yi kira muka yi muka ce bayan Allah su taimaka da fatan layya domin a abin nan kungiya ta hada ta saida domin ci gaba da gudanar da wannan aiki na alkhairi da ake abin da zai baka mamaki bayan Allah saboda amincewa da suke da wannan jagoranci da wannan shugabanci sun yi abin da ba taba yi a Najeriya ba fatun laye da aka tara banda wanda suka lalace tunda ba harka mu bane harka fata akwai karancin kwarewa bana ne aka fara su akwai da dama dubbai da suka lalace waɗanda aka samu daman sai da su abinda muka samu kuɗi naira miliyan 95 kusan naira miliyan ɗari daga fatar talakawa kawai da suka yi layya Na Ba don- raguna.
na raguna kawai wannan kuɗi miliyan casa'in da biyar duka cikin wani akawun ɗin ne saboda haka